أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلامان على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من يمال ما يدمك سامع وانا تيبر أنوامو mutanenmu na famon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ba tare da tsawaita lokaci ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam salman al-farisi ya rawaito wani hadisi wanda imamu bai haƙi ya fitar da shi a cikin sha'awar iman bi isnadin la ba sabe an salmanu radiyallahu anhu qala كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر كريم مبارك شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر شهر فرض الله تبارك وتعالى قيام صيام يومه وقيام ليله تدوعا وهو شهر الصبر وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من أدى فيه كسلة من خير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه من فطر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار فقال رجل يا رسول الله ليس كلنا من يجد ما يفطر به السائم قال يؤتي الله تبارك وتعالى هذا الأجر والثواب من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء من كفف فيه عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وهو شهر أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار فاستكثروا فيه من أربع كسال كسلتان ترضون فيهما ربكم وكسلتان لا غناء بكم عنهما أما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتستغفرونه وأما اللتان لا جناء بكم عنهما فتسألون الله تبارك وتعالى الجنة وتتعوذون به وتعوذون به من النار من سقى شائما شربة سقاه الله من حوضي شربة لا يزمأ بعدها حتى يدخل الجنة رواه ابن خزيمة في سيه وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند لا بأس به يوم السلام عليكم وزا الله صلى الله عليه وسلم أولنا حديثي ميسو يسي سلمان الفارسي ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hudu ba a ƙarshen yini na sha'aban ya ce ya ku mutane idan hadisi ya zo da ya yi hannasu bai zo da ya yi hallazi da amanu ba to ba a maganar shakka ko mutum ya yarda ko bai yarda ma'ana ko kafiri ne ya ji maganar bai yarda ba haka abin yake a wajen Allah ba ce ya ayyuhal ladina amanu ba ya ayyuhan nas kad azallakum shaharun wata mai girma mai albarka ya kama shi ne ma'ana yayi muku inuwa wata ne wanda a cikin sa akwai dare guda ɗaya daidai yake da wata dubu shine daren lailatul qadri daren lailatul qadri nan mutum zai iya riskansa da himmomi ko ba ko da mai karamin himma ne idan ka ce yau watan azumi ya kama sai ka ce yau ne daren lailatul qadri ka iya kokari salloli biyar kar su kubce maka a jam'i an ce idan mutum ya yi hadisi ya ce in ka yi sallan magrib isha a cikin jam'i ka yi ƙiyamun laili rabi idan ka yi sallan asuba a jam'i kamar ka yi ƙiyamun laili gaba ɗaya ina nufin koda kamar ni mai lalaci ne ban yi komai ba amma na kula da sallah a kan lokaci na zo da nafila ko da raka abi ne na riski da lailatul qadri ba wani abu ne kamar yadda mutane suke zato wai idan mutum ya wani abu ake gani za a ga duk bishiyoyi sun yi sujada ko mutum ya ga fili ba wannan ba gane fatalala ne falala ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba a rasa ta a watan shaharu ramadan wanda kowa zai iya samu in mutum ya kiyaye koda nafila raka'a biyu ne bayan sallan farilla da ya kiyaye su yace wannan wata da inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne na haƙuri haƙuri kuwa sakamakonsa aljanna kaɗan daga ce abinda za mu gane na haƙuri ramadan yanzu muna cin abinci muna sha abubuwan da muka saba duk mun saba su da ba imani yake harkan ba a ce wani mutum zai zo ya saka mu mu daina cin abinci da rana mu daina cin abinci zai kewa sha'awar mu da rana mu daina shan ruwa mu daina kaza mu daina kaza sai mu ce sai mun samu training kamar na wata shida mu iya amma da yake azumi ne sai ga kana ka ka yanke shi saboda sha'awar wata ne wanda Allah tabbatar mana da alamar takawa a ciki la'allakum tattaqun wannan wata kadai yana nuna maka girman musulmi mumini zaka kana da da a gidanka dan shekara biyar sai daga ce maka baba zan yi azumi mama zan yi azumi idan kana jin tausayin sa to in an kwana bi wata rana ya ta sai itin abinci sai ka sai kai ta rarashin sa ka ce masa to yanzu sha biyu ta yi ka kawo rabi bari gobe kuma sai kai rabi ƴaƴan mumine inda haka suke wajen imani to lallai mai azumi yana da girma a wajen Allah wannan yaron wata rana in yana ce ka tashe shi a suhur ko yarinya wallahi wata rana sai ce maka sun tashi da azumi shige suka yi ko ka ba su abinci ba za su yi ba sai dai sun ji a jikinsu saboda haka wata ne wanda ake gane girman musulmi sannan wata ne na taimakekeniya ma'ana taimakekeniya dai kowa ya sani kowa ya duba wanda ya fi ƙarfi ya taimaka masa wata ne kuma wanda ake ƙara ake arzikin mumini yake karuwa ko arziki na fili ko na arziki na bore in na fili ne duk lokacin da ka bayar Allah zai ninka maka in kuma ba ka da shi za a san maka saboda haka wannan wata ne na ƙarin arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan wata ibada a cikin zaman addafi kaslatan min khairin wanda ya zo da wata ɗabi'a a ciki wata ibada ta alheri za a ba shi ladan ya ba da farilla kamar ya ba da farilla a wani wata idan ka yi sallan raka'a biyu na walaha sai a baka ladan sallan asuba a wani wata in ka yi sallan raka'a biyu na ƙiyamun laili sai a baka ladan sallan isha shine in ka zo da in ka ba da naira goma da niyan sadaka sai a baka ladan zakka man adda fi kasalatan min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi wanda ya bada farilla kuma a cikin wannan watan azumi kaman ya bada farilla 70 a wani wata ba shi yafi dadi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man faddara fihi sa'iman wanda ya bada buɗe baki a mai azumi Allah bai ce za a gafarta masa zunubinsa ba sai ce a'a mika buɗe baki a mai azumi kana magfiratan li zunubihi wannan miƙa wanda ya kai ya zama gafara da zunubinka da kuma ‘yanta wuyanka ga barin wuta ba tare da an rage ladan mai azumin da komai ba. Sahabai suka ce ya Rasulallah, ai ba kowa ne ke da abin da zai iya ba da buɗe baki a mai azumi ya ce ƙoshi ba, ya ce za a ba shi wannan lada a mai azumi idan a ba da buɗe baki ko ka ba da kurɓin ruwa ko loma tuwo ɗaya ko kurɓin nono ɗaya ko kuma ruwa wanda mutum zai sha ya ƙoshi ko ka ba da ƙwayan dibino ma Allah zai baka ladan kai ko da mutumin da ka bashi mai hassada ne ya ce shi ba zai ci abin da aka bashi ba zai ci nasa sai can ƙarshen dare zai ci in dai ka miƙa za ka samu lada don aka samu mutane masu hali irin nasu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wannan wata wanda ya rage nauyin aiki a wanda ya mallaka ɗanka ko almadirinka ko yaranka ko yar aikinki ko yarki ki raba ayyukan da ake yi biyu ko uku ki zubar da kashi ki sawwake mata saboda azumi mutum ya samu rangwame daga azumi idan mutum ya sawwake wa wanda ya mallaka dinnan wanda yake karkashin sa wahalan azumi Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mutum zai yanta wuyayensa daga wutar jahannama sawwake wa mai wahala kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan wata ne farkonsa rahama ma'ana rahamar Allah tabaraka wata'ala idan Allah tabaraka wata'ala zai zuba waɗanda suka cancanci wato azaba yayi musu rahama idan laifuffukansu sun wuce rahamar ma sai sun samu wadda gurbata to da an samu goma ta biyu ta shiga sai zama wata ne kuma na gafara ba wai ina nufin an daina rahama sai gafara ta shigo ba a'a sai gafara rahama ta haɗu da gafara a ci gaba idan ƙarshen wata ya zo goma na ƙarshe wa akirhu itiku minan nar kawai za a dinga wato ban san suna abin ba dai bonanza za a dinga ba da ‘yanta wuta kawai kawai da an samu wani ɗan mafita a wajen ka kaɗan ta imani sai a ingiza ka sai wayya wa akiru ita guminan nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan wata ko yawaita ɗabi'o'i guda hudu guda biyu in kuna yin su Allah zai yarda da ku kuma za ku sami yardar Allah kuma Allah ya yarda da shi mana ku yawaita kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah amma ma'anan wannan kalma idan watan ya zo ku lizinci duk abubuwa na imani abinda Allah tabaraka wa ta'ala yace ayi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin Allah ko sunnar manzon Allah ku lizince shi ku aikata shi abinda ya hana ku lizince shi ku bar shi sannan kuma ku lizinci yawan maimaita la ilaha illallah a cikin wannan kalmar ta la ilaha illallah yana nufin karanta alqur'ani domin karanta la ilaha illallah wa hiya zikrun wa qur'anun fi anin wahid fa alam annahu la ilaha illallah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun saboda ku yawaita wannan sannan wasu takfuruna rabbakum sannan ku yawaita istighfari kada mu amince mu yawaita istighfari yace wayannan dabiyoyi guda biyu wanda za ku sami idan Allah akwai wayansu guda biyu kuma wanda ko ba a ce ku roƙe ku su ba ma kuna da bukatun su shine ku roƙi Allah aljanna ku nemi tsari daga wuta wanda ya bawa mai azumi buɗe baki ko ya bashi ruwa ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai shayar da shi daga ruwan alkausara sha wanda in ya sha ba zai ƙara jin ishirwa ba har sai ya shiga aljanna muna roƙon Allah tabaraka wataala ya karbi azumin mu ya sanya albarka a dan wannan karatu da muka yi sai dai a ƙarshe ina nasiha a ƴan uwana wanda ana yin karatu suna yin dinki ba abu ana karatu suna dinki to akwai abu biyu ne yake faruwa a wajen karatu idan ana yin karatu kana motsi na farko ka gwada wa al'umma da zuciyarka ka gwada wa kanka ƙarya kake yi ba abin da ake yi ya kawo ka ba kuma baka girmama malamai ba baka girmama abin da ya kawo ka ba baka girmama nassin ba wani abu ne ya kawo ka cila tsoron kana ce baka zo ba ko da ma kina son yawo mijinki ya dan bata kin samu dama zaki nika saboda ɗaya kenan na biyu kuma duk lokacin da Allah ya kai mutum matsayin da zai faɗa al'umma su ji in yana magana ba za a saurare shi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ai bacci ne lokacin mako
liman imam nasir muhammad shira muna matakar godiya allah saka da alkhairi kuma kun gare mutum da sana'arsa kwata-kwata bai minti goma ba amma ya fitar abin da mutumin da zai awa ɗaya ma bai fitar ba malam muna godiya allah saka da alkhairi kuma insha Allah za mu tunani na gaba ko da kamar san wannan karo ana cikin ayyuka iri-iri na, na da'awa amma da ba da hakuri al'umma wallahi zubi ne kare mun ga musu tun da su eh malam yace a sake mai al'umma hakuri zai fito zazzabe dan kama shi dan futa amma banda Allah ya sa akwai shauƙin addini a jikin sa da ma ba zai fito yanzu ba gaskiya muna godiya malam Allah saka da alkhairi Allah sa baka abin ce kyawun ayyukanka Allah albarkatu ziyarka ya sa mu gama lafiya baki daya Allah ya samu na cikin waɗanda za a ‘yanta a cikin wannan wata mai alfarma Allah ba mu aljanna sa madaukakiya akwai ƴan uwa da dama da muke bukata a sanya su a cikin addu'a da mu baki daya wasu ba su da lafiya wasu mata da masu juna wasu kuma jinya ce an rasa inda za a yi da ita akwai kuma waɗanda suka rasu duka sai a sanya mu a cikin addu'a Allah biya kowa bukatar sa wanda suka rasu kuma Allah ta'ala gafarta musu akwai ƴar uwa Hajiya Iya wanda a ba da kuma ba na tare da nan amma Allah karɓa ta musanya ta cikin addu'a da ita da sauran da suka rasu duka Allah ta ala gafarta musu wala sai ka mana addu'a a ainihin bana abu biyu wala ta ara musulmi
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الهدى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا اللهم انا نتوسل اليك بما قرانا من القران ان تقبل منا دعاءنا انت تعلم بهوائجنا فتقبل منا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين